أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأفلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد sallallahu alaihi sallama mun gode Allah mai girma mai ɗaukaka mai jalala mai jamala mai kamala mai annabi Muhammadu da ya kawo wannan rana mai albarka ranan lahadi 20 da takwas ga wata ramadan ramadanin karim a inda muka taru ba don siye da siyarwa ba ba don wani kasuwanci ba ba ce sai tuna ma junanmu soyayyen annabi muhammadu salama da ƙara tuna ma junanmu ilmai na addinin annabi Muhammadu zalama da zabarar da junanmu a kan makarar o da addinin musulunci kamar yadda aka sani yanzu muna cikin ramadan ne kuma ramadan ta zo ƙarshe yadda mu ga farkonta lafiya Allah sa mu ga karewanta lafiya Allah sa mu ga mun yi sallah lafiya kuma Allah ya dinga maimaita mana Allah ya dinga maimaita mana Allah ya dinga maimaita mana dan alfarman shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka sani yanzu ana cikin goman ƙarshe na wata Ramadan tsora ɗaya ko tsora biyu insha Allah a sallan idul fitri in watan ba zai cika ba ga gobe kenan shin tara in kuma zai cika jibi kenan talatin insha Allah Allah sa mu dace kamar yadda zo a tarihi aka ce a goma ƙarshe idan ya zo shugabanmu annabi muhammadu salama yakan tare a masallaci masallacin madina masallaci mai alfarma masallaci mai albarka yakan shiga itikafi domin ya ƙara nuna mana koyi da ina ya ƙara nuna mana abin da ya kamata matsa koyi da shi musamman yanzu an zo goma ƙarshe na wata ramadan kaga kenan wanda ke cikin litikafi kaga ba ɗaya sallolin nan guda biyar ba ta kuce mishi kenan yana cikin masallaci ladani ya zo ya kira sallah liman ya zo ya cin mishi ana so mutum ya yawaita zikiri a wannan watan a kowane wata ma ana son ka yawaita zikiri balle a wajen wannan wata ramadan domin ka ƙara samun hasken zuciya ka ƙara samun ƙarfin imani saboda annabi ya ce zalama لكل شيء سقالة وسقالة القلب ذكر الله النبي يجي كون أبو yana da abin da ake goge shi da shi ya ƙara kyau to abin da ake goge zuciya da shi shine zikirin Allah a yawaita zikiri kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم in so samu ne aƙalla ko baka yi da yawa ba kai ƙafa dubu ɗaya ko da ba ka da sarari sosai kada ya kasa ƙafa dubu ɗaya a kowace rana na zikiri domin da wannan zikirin ne Allah zai ƙara haskaka zuciyanka zai ƙara haskaka zuciyanki kuma sannan da zikirin ne Allah zai maka gafaran zunubanka Allah zai miki gafaran zunubanki domin zikiri ƙwara ɗaya annabi ya ce da kafiri zai kafirci a rayuwar shi na shekara ɗari a ƙarshen rayuwar shi ya faɗi kalmar shahada guda ɗaya ya musulunta to gaba ɗayan laifukan nan da yi na shekara ɗari Allah ya gafarta mishi gaba ɗayan zunuban nashi ya ma zo a tarihi a cikin littafin da ake ce ma nuf hatul majalisi wa muntahabin na fa'isi a babin falalan zikiri wata rana annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ga wani ya ga wani mutum yana bautan sa ina bautan dan maraki da yake so an ba tsawon shekaru wannan mutumin ba yahude ne ma'ana bani isra'ila ne shekara ɗari hudu ya samu ina bauta masa shekaru ɗari hudu ba abin da ke yi sai kafirci yana bautan ɗan maraƙi annai musa ya same shi alaihi salam ce ka zo ga musulunta yace ya za a yi in karar da shekaruna a addinin da nake kai kai ka zo ka ce in bar wannan addinin in biyo addinin ka na yanzu wanda shekaruna da suka wuce na san ba zan ƙara maimaita kamar su ba yau a bautan ɗan maraƙin nan kaɗai yana da shiga ɗari hudu annai musa alaihissalam ya ce ka daure ka faɗi kalmar shahada in ka faɗa zan maka shaida wajen Allah ka musulunta kuma ka karanta kalmar shahada wannan dai da kamar ba zai yadda ba daga baya dai annabi musa alaihissalam ya sa'a ya karanta ya ce menene musuluncin naka ya ce ka ce la ilaha illallah ya faɗa ya ce la ilaha illallah ya ce musa rasulullahi kaji fa ba fa la ilaha illallah muhammadu rasulullah salama irin namu ba a nasu zamanin la ilaha illallah musa rasulullahi abin mamaki yana faɗin kalmar nan bai ƙara awa ɗaya ba ya rasu Allah azza jalla sai ya turo mala'ika Jibril alayhi salam yace zo wajen Annabi Musa alayhi salam ya mishi bayani ya mishi bishara akan wannan mutumi Allah ya gafarta mishi har ma ya bashi aljanna da kalmar shahada guda ɗaya ko sallah bai fara ba mutuwan shi ta zo to yaya kuma kai in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallam yaya kake gani sunanta kalimatar shahadati ita ake ce ma kalimatar ihlas ita ake ce ma kalimatar taqwa ita ake ce ma kalimatar sirri ita ake ce ma kalimatu tajalli ita ake ce ma kalimatu taraki duk wani wanda ya hau matsayi a cikin waliyai ko a ina yake bai hau matsayin nan ba sai da ya lizumci zikiri yana faɗa sun Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to kamin mu wuce kowa ya karanta hailalan nan kafa goma zan faɗa kowa ya faɗa domin ya zamanto da ilimi da sani da aiki da shi dama dai dukkanin zikiri kayanmu ne kamar kuma duk shekara akan tafi da mutane akan abin da suke kai ne ba wani abin da yake sabo a wajenmu yanzu a cikin musulunci tuntun an kammala komai sai dai mutuna ma junanmu la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da ake nufi idan ka ji ilimi kai aiki da shi kun magana na biyu duk abin da ka san shi kai aiki da shi to ladan shi ya fi tsaruwa ya fi girma a wajenka in ko ka karanta ne kadai ko kai wani aikin baka san abin da ke cikin shi ba to ladan shi bai kai na wanda ya san abin da ke cikin wannan abin da aka karanta din ba balle a ce zikiri misali a cikin zikiri kalmar shahada nan la ilaha illallah yana da harfa guda goma sha biyu in ka ce muhammadin rasulullah yana da harfa guda goma sha biyu ga sha biyu ga sha biyu zai zama guda nawa 24 kenan to wannan adadin lissafin harfa guda 24 shine ake so ka gane in dai karanta kafa ɗayanta Allah azza wa jalla zai ma gafaran zunubai na kowane awa na wannan ranar daga bullo alfijir na yau zuwa bullowar alfijir na gobe gaba ɗaya awa 24 Allah yana sa mala'iku su ruguza dukkan zunuban da bawa ya yi a wannan awoyin har ma annabi ya ce da mutum zai kafirci in ji annabi ka kusan ba wani aiki mafi muni a wajen Allah kamar kafirci annabi ce da mutum zai kafirci na shekara ɗari daga baya ya faɗi wannan kalmar shahadan kafa ɗaya to Allah zai sama laku duk wancan abubuwan da yi na zunuban a ruguza su a shafe su a wanke su a kauda su bai ci an kauda su kuma sai kuma a zuba ardin aikin da kai munanan sun guda nawa ne misali a sa ka yi munanan zunubai guda dubu ɗari to sai kuma a kuma goje zunuban nan sai masa kuma kyawun aiki a zunuban guda dubu ɗari da kalmar shahada guda ɗaya ni za a dubuke cewa a fazal ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah annabi ya ce biyayyan abinda na bi faɗi ni da annabawa na suka kama zuwa na shine kalmar shahada la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Salama to a kula da zikiri sosai sosai ko da in ba iya ba ka daure kai dubu ɗaya domin abu ne mai sauƙi ga girma a wajen Allah ga kuma sauƙi a harshe faɗin la'ila illallahu kafa dubu ɗaya in Allah yadda a rabin awa ka kammala in ma mutum mai saurin baki ne a minti sha biyar ya kammala amma ganiman da ke ciki ba wanda ya san adadin abin da ke ciki sai Allah azza wa jalla annabi ya faɗa a cikin hadisi a littafin buhari ya ce wani mutum zai zo ran tashin kiyama yana da zunubai ka san girman su to zunuban an rubuta su a takaddu guda 99 kuma kowace takarda guda ɗaya faɗinta ya kai faɗin gabar da muku arewa faɗin duniyar gaba ɗaya su irinsu guda ɗari ba ɗaya guda casa'in tara sai a ɗora a sikeli kuma duk zunubai ne kuma a rayuwar shi misali bai sallah ko da ƙwara ɗaya ba bai wani aiki ko ƙwara ɗaya ba amma so ɗaya ya taɓa ɗin kalmar la ilaha illallah Muhammadu sallama so ɗaya a rayuwar shi sai Allah zo jalla ya sa a sa sikeli aka zuba kayan shi a sikeli sai a saka shi gidan wuta sai an kama hanya sai Allah ce a dakata ai yana da wata takarda ijiya guda daya sai a dako ta kamar yar karama a cikin ambulan sai a ce a ji auna sai wannan bawan Allah ta kashe shi ya ubangiji wancan manyan manyan takardu guda ɗari ba ɗaya ina zan yi da wannan kwana ɗaya ce ai shi sai Allah ta ba wani ba komai a ji auna ne tukuna ba a zalunta ka duk abin da ke na alheri za a kama shi za a gan shi faman yi amal misqala zaratin hairan ya rahu haka nan mai amal misqala sharan ya rahu ta ce a a wani askeli wancan manya-manyan takaddun an labta su a wannan gaba na sikeli wannan hannu na sikeli ɗayan kuma an zuba sau takardar na ya kwara ɗaya ya karaman nan rige-rige abin da kada kaman katin kamar da katin ATM a yanzu sai a dan kara a dora a skeli ana dorawa sai wannan zikirin yarin jami'in zulban gaba daya sai Allah ya ce akai shi da aljanna to da zikiri guda daya kaji ba Allah wanda ya zo zamanin bani Isra'ila yarin jayi littafan zunubai wanda kowane kwara daya fadin shi ya kai fadin gabar da yamma kudu darewa na duniya irin su guda 99 kaga wannan zikirin in ka san muhimmancin shi me zai sa a kullum ba za ka nace zikirin ba annabi ya ce in da ya ce abu karantawa ne ba abin da ya fi karanta kaman la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to kuma shine annabinmu kuma da ya ce mai koyi to kaga kenan da wanne kenan za ka koyi in ba da annabin ba annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu a rike zikiri sosai sosai har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullun ka zama mai yawan zikiri har harshenka ya zama danye ya saba da yawan zikiri mana da abin da gani kace la ilaha illallah zaka fadi kace la ilaha illallah zaka tashi kace la ilaha illallah to ko da mutum ka tazo ka gona bin firgici ne kace la ilallah ka mutu ka shikenan ka cika da kalmar shahada a bar faɗin wasu kalmomi daban a ce ko wayo jiya gona bugar ce wayo ko ta gona ce wayo to mutum ya saba da wayo ko mutum shi zo ba eh ya ce wayo kaga kaga bai tsari ba amma ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah an sai mutum ya dace ya ce kyawun cikawa an sallama ya ce in mutum ya farka daga bacci ana so kamun mutum ya buɗe ido ya kalma shada ko da guda ɗaya ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallama kafa ɗaya sannan ka buɗe idan to daga nan ka tashi ka je ka alwala ka yi sallah ka ta ibadinka in ka zo da dan za kwanta bacci shi ma ƙarshen kalman ka ka ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallama ta ga kenan da ka farka bacci kai kalmar shahada kwara daya da kuma za ka koma bacci da dare kai kalmar shahada kwara daya annabi ce to Allah zai gafarta maka dukkan zanuban da suke tsakanin kalmar shahada nan na farko na safe da wannan da kuma daren nan in dai zunubai ne da za su a goge su a kan sa da kwara ɗaya da safi kwara ɗaya da yamma balle a cikin yi da yawa kuma in ji annabi musallama annabi muhammadu annabi muhammadu sallam ya umarce mu da yin zikiri Allah kuma Qur'ani yi mana bayani udkurullaha zikiran kasiran wasabbihuhu wurtan wa asila Allah ce ku ta zikiri ku ta zikiri zikiri mai yawa ku ta zikiri ku ta zikiri zikiri mai yawa a cikin mashadan nan ta kunshi ilmai masu dumbin yawa masu fadi to ko da ka san su ilman ko baka san su ba to mu misali mu yan tijaniya muna karkashin shi tijani zaranhu shi ya san su in mu in kai baka san su to shi tijani shi ya san su kamar ce yankan wasan to babanka ya san su kamar ce yankan uwa ta yi san maɗa ana so mu ilimi sosai sosai amma nan na yi misali ne inda ba dole ne ba a ƙaddara sai kowa da kowa ya zama babban malami ba kowa da kowa ya zama babban shehi ba a shaɗanta haka ba Allah ma bai shirya haka ba amma ka ce sai kowa ilimi ya zama shehi na za su samu manoma na za su samu 'yan kasuwa eh na samu masarauta na samu sauran sana'o'i iri-iri eh masu gyaran mashin masu gyaran keke masu gyaran mota mota ma nau'i-nau'i wasu ake suna kuma hura iskan taya ne wasu kuma fatin taya ne wasu kuma bare abin da shafi tullu na mota ne wasu abin da shafi ruwa ya kenan ko da sauransu tun aka ce kana ƙari kan shi ta da lanuhun to mafi yawancin abin da kake kai iliminka bai kai wajen ba to shi tijjani a sanin shi zai amfane ka to Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqana bihim zurriyatuhum duk wanda suka imani da Allah idan uba yi aiki mai yawa dan bai aiki da yawa amma don mu menene aka je lahira aka ba uban misali can aljanna karshe ta takwas to shi wannan dan za a jawo shi hada shi da baban shi duk da aikin shi bai kai na baban nashi ba albarkacin falalan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka shi za a ce maka in kai kana yi to sanar da shi tijani yayi ya isar maka amma na cika ba a ce ne kada a yi karatu ba ba aka ce nufi ba ana nufin ne yadda duk kake a matsayinka kada ka ce ba ka yi zikiri ba za ka ce ba zikiri ba don ban sani ba misali mutum zai ce zai yin sallah don bai zama malami ba eh a shi dole kai sallah ko in ma mu maza ne a cikin jami'i a shi don ba ka da cikakken ilimi ba ba ka da dama ka ce ai ba zan sallah ba don da an ce wanda bai san abin da yake ba kai wannan abin an ce mana wala ya hillu lahu an yi fa'ala fi'lan a ta'ala hukumar lahi fi eh to ni ba zan yi ba to ai saka haka nan za ka yi eh imanin naka za ta ja ka annabi muhammad sallama bitin ya bitin ya zaburar da mu akan zikiri har ma wani lokaci an sallama yace da aka tambaye shi wa a cikin aiki wani aiki ne fi girman lada ya ce zikiri ya ce zikiri la ya zalo lisanuka raɗaban min zikirin lahi kakka yadda harshenka ya bushe bai sawar zikiri ba kullum zumto ya ɗanye ce ya sawar zikiri kullum la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a wani hadisin kuma an tambayin sallama aka ce mishi ya rasulallah أي الأمل أفضل عند الله قال جلوسك بين يدي ولي على قدر هل بشات وصابي يا رسول الله وأتكين أي كان نوصلنشي wannan ya fi girma a ciki sannan ya ce ka zauna gaban wali na Allah gwargwadon lokacin da za a tatsi nonan akuya misali ka zauna gaban wali kamar minti biyar to abin da ka wani daraja ina ɗimbin yawa Allah kaɗai san adadin abin da ka samu na daraja na falala da martaba in ka zauna a gaban wali na Allah ba da minti biyar balla ciki awa ɗaya abin namun ɗauko daga tauhidi sai mu kan sallah kuma yanzu dukan mu nan ai muna yin sallah ko duk mai sallah ya daga hannu duk mai sallah ya daga hannu da duka madaga ko madaga ko to ga tambaya ai kamun mi sallan akwai ladani yana kiran sallan ko a sauki hannun to idan mutum ya mai da ake kiran sallah na wata masallaci menene Allah yake bashi ran tashin kiyama eh ran tashin kiyama wa ya san abin da ake ba mai kiran sallah na lada da darajoji an sani ko in faɗa in faɗa in faɗa to ka duba littafin da ake ce ma nusatul majalisi kuma tabin na fa'isi wanda zan fara faɗi na yanzu annabi sallama ya ce wanda yake kiran sallah na wata masallaci ya rayu a haka haibar duniya Allah azza wa jalla zai bashi mukaman annabawa guda dubu arba'in ma'anan mukamai zai bashi gidaje wajen zama irin yadda ba annabawa annabawa wannan annabi an bashi gida wannan annabi an bashi gida wannan an bashi gida to gidaje wajen zama guda dubu arba'in irin wanda aka ba annabawa saboda kullum yana kiran sallah na addinin annabi Muhammadu sallallahu sallama an ba shi gidaje gidaje irin daga ba annabawa gidaje ko an ba shi gidan shi sai ba ka gidaje gidaje guda dubu arba'in banda wannan kuma za a ba shi mukaman siddiƙai siddiƙai guda dubu arba'in banda wannan kuma za a ba shi mukaman shahidai shahidai guda dubu arba'in aka mukaman annabawa dubu arba'in mukaman siddiƙai dubu arba'in mukaman shahidai dubu arba'in sannan mukaman salihai dubu arba'in ga mai kiran sallah kuma banda wannan annabi ce kuma za a ba shi aljanna mai sa sa sa sa guda dubu arba'in kowane aljanna ɗaya tana da sa sa dubu arba'in kowane sa sa ɗaya a ciki akwai ɗakuna ɗakuna guda dubu arba'in kowane ɗaki akwai gadaje dubu arba'in kowane gado akwai matan aljanna guda dubu arba'in da bi kiran sallah shi kadai a maimaita wanda ke kiran sallah na masallaci kada ke dan yi rinjaye imaninka ka bi irin yanda wasu makarita suke cewa wai mai kiran sallah wai baya arziki wai mai kiran sallah baya arziki wai sai talauci to Allah sai ya rasa wanda zai talauta sai mai ambatan shi a kullum akalla sau biyar mai kiran mutane a zo a bauta mishi kaga wannan da jin magana kasan ƙarya ne kawai kiran sallan ba kyau ne eh ai masu manyan zurbe na ke cewa Allah yana talauta su zurbe ke ta suna jawo musibu da jawo bala'o'i amma ba ka ce kuma kiran sallan da kanta wanda ma a ka'idan addinin musulunci idan aka samu gari guda gaba ɗaya ba a kiran sallah an ba da dama a je gaba ɗaya garin a yaƙe su ko da suna sallah amma ba sa kiran sallah an ba dama a yaƙe su suna sallah fa kuma a jami'i amma ka'idar su ba sa kiran sallah gaba ɗaya garin ba ce a yaƙe su to kuma sai ka ce wanda ya ba da ran shi ya ba da lokacin shi kullum da subahi yana nan a gindin masallaci da azahar yana nan bakin masallaci la'asar magarba isha kullum haka yake yi faramta da kowa na wajen harkar shi sai fa yaji an sai yaji an kira san zato a ce azahar ta yi sannan yanzu to me kira kadan ka bauta wa Allah sai kuma shi za za a talauta shi wannan ƙaryan mutane ne sharrin shedan ne sharrin shedan ne sharrin shedan ne sharrin shedan ne mm an rike abin na ce ko mai kiran sallah za a bashi makaman annaba shi ne wuraren zamansu a aljanna aljanna aljanna aljanna da ka ba annabawa to za a ba mai kiran sallah irin aljanna nan guda dubu arba'in guda dubu arba'in mukaman siddiƙai su ma guda dubu arba'in mukaman shahidai su ma dubu arba'in mukaman salihai su ma dubu arba'in sannan za a bashi aljanna aljanna aljanna aljanna daban-daban su ma guda dubu arba'in kowace aljanna guda ɗaya tana da sasa dubu arba'in kowane sasa a ciki akwai ɗakuna guda dubu arba'in kowane ɗaki akwai gadaje guda dubu arba'in kowane gado akwai mata aljanna hur'ini guda dubu arba'in zango hudu ne gama annabawa siddiƙai shaidai salihai kuma ne dubu arba'in to mana makamai wajen zamansu wajen zamansu kamar gidaje irin nasu sai sai kuma aljannatai guda dubu arba'in kowace ɗajiyar sasa dubu arba'in kowane sasa akwai ɗakuna dubu arba'in kowane ɗaki akwai gadaje dubu arba'in kowane gado akwai mata aljanna guda dubu arba'in an ji wannan kuma annabi ya ce wanda ya ɗauki nauyin kiran sallah a wata masallaci Allah zai rika jiyar da duk abin da suke gewaye da shi mana gine-gine na gidaje kowane bulo zai min shaida in tobali ne zai min shaida windo zai min shaida kyaure zai min shaida itatuwa za su shaida duwatsu za su shaida daga nan zuwa inda muryar shi ya tsaya ran tashi kiyama wannan halittun za su ayari su fi daga Allah Ubangiji ya Ubangiji mu zo ne mu shaida ga wane dan wane bawanka masoyinka mun shaida yana kiran sallah a masallacin gari kaza anguwa kaza wuri kaza Allah sai a jashi ije gidan aljanna kuma an ce masu kiran sallah ran tashin kyaman an miƙe sun fi kowa tsawon wuya suna hangen can gaba sai su ba ku labari ai gaba ga can gaba za a yi kaza na ta gaba za a yi kaza abinda ku ba ku hango ba wanda ku ba ku kiran sallah kiran sallah ya fi karfi a wajen maza mu ne muke kiran sallah an ce ko makaman annabawa dubu arba'in ma'anan makamai ba annabta ba wajen zama shine aljanna kenan sai mukamin siddiqai dubu arba'in mukamin shahidai dubu arba'in mukamin salihai dubu arba'in sai aljanna da sasa aljanna aljanna guda dubu arba'in ko ɗaya tana da sasa dubu arba'in ko wani sasa akwai ɗakuna dubu arba'in ko wani ɗaki akwai gadaje dubu arba'in ko wani gado a kanta akwai katifu katifu guda dubu arba'in a saman katifin akwai mata aljanna hur ili guda dubu arba'in Allah samu dace ko da ke annasalam ya ce in mutum ya ji mai kiran sallah na kiran sallah ya rika faɗin abin da yake faɗi shi ma yana ƙara ƙarfin imani har ma manyan masana asararu suka ce wanda ya ji bakin shi na ciwo yana ciwon baki ko ciwon haƙora ya lizimci maimaita kiran sallah na kiran sallah aƙalla na kwana biyar in yi sallar su bayi an fara kiran sallah abinda bikin sallah faɗa zai sallah ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka faɗa Allahu akbar Allahu akbar ita shar Allah ilaha illallah kai ma ka faɗa haka asbahi haka azhar al'asr magaba shayi haka da kwana biyar sai ko bakin ka na wari ne irin warin baki irin irin warin nan na bubu Allah zai baka lafiya magani ne ka sadin na daga duk abin da ya shafi baki warin baki ne ciwon harshe ne ciwon dasa shi ne inda a baki yake to babban maganin shi maimaita kiran sallah in ka jan fara kiran sallah sirri ne mai girma a nan wajen akwai wani sirri ma asirarin ne ma na kalmar shahada ko ce na kiran sallah akwai asirarin masu ɗimbin yawa amma akwai babba a cikinsu ran lahadi sai ka rubuta Allahu akbar Allahu akbar kafa dubu daya kafa dubu daya sai ka wanke in ka zo za ka sha ko da safiyan ne ko da rane ko da dare ne sai ka sha wannan rubutun na kabbar da ka rubuta kafa dubu daya sai kuma ka kara in ka sha sai kuma karanta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma kafa dubu daya in ka kammala karantawan sai ka bi addu'an nan na jabiriya kafa uku kafa uku ran litini ka mutu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shi ma kafa dubu daya sai ka wanke in ka sha shi ma sai karanta kafa dubu daya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ran talata shi ma ka rubuta ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شما قفا دبو ديا إن كربوتا سيكا وانشي كشا إن كشا سيكا مكارنتا شما قفا دبو ديا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قفا دبو ديا رلا ربا سيكا ربوتا منين هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الصلاة hayi ala salati shi ma kafa dubu daya ka wanke ka sha shi ma karta kafa dubu daya addan jabiriya kafa uku sai ran alhamis ka rubuta hayi alal falash hayi alal falash hayi alal falash hayi alal falash shi ma kafa dubu daya in ka wanke ka sha shi ma karanta kafa dubu daya hayi alal falash hayi alal falash hayi alal falash ran juma'a rubuta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma kafa dubu daya in ka wanke ka sha karanta kafa dubu daya ka bi addu'an jabiriya kafa uku ko karaman ko babban dan asabar musa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a rubuta maka allo ko da takardar nan ko da ko da stamp a rubuta kafa dubu daya na la ilaha illallah maka rubuta kafa dubu daya ka wanke shi ma in ka sha sai karanta la ilaha illallah kafa dubu daya jabbiyar kafa uku in kai haka na kwana bakwai to za ka samu ka samu ƙarin matsayi babba a wajen Allah wannan kwanaki bakwai ba za su wuce ba face sai ka sai kai godiya ga wanda ka samu sirrin a hannun shi babban sirri ne wallahi wallahi wallahi na kiran sallah wallahi wallahi wallahi wannan yana da cikin manya-manyan asararu na sha'anin wilaya na sha'anin walittaka na sha'anin kashafi shi ne babban asararu a cikin asararu na kiran sallah gaba daya ya subhanallah ha huna da ka'ikul ulumi wa gawamidul asrar ban ba ku labarin shi ba sai da muka san kan shi mal ilmu illa al amalu bihi ba na bal ilmi ba abinda